sunna ake yi sunna ake wani lokaci ake yi in ya ba kai wata nawa ko mutum ya ba kai kwana nawa ko ko abin ya wuce kwanaki sai satin tuka ko ya wuce ta kai kila watanni ko shekaru to me shari'a ta ce game da wannan mada ya kusa bayan ko fasali yake a fasu na kani fasali na biyar fi waqti wujudihi wannan fasali na biyar ya zo a daidai gabar lokacin wajabcin yin kaciya wani lokaci ne idan wani musulmi na da ɗa ko an bar mashi wani na wani maraya shari'a ba ta yarda ya wuce lokacin ba face ya yi wa ɗanki ko abin wani shi kaciya sai da idan da ne tsallaka haka ne zama abin zargi idan ya tsallaka haka zai zama wanda ya saba wa dokoki na shari'a sai ce wa wakatuhu wa inda al-wudu'i wannan jumlar ta wa wakatun ruwa inda da hudu akwai bugun da aka jera ta a kashin fasalin kamar kawai sai ta alfasun mukani yi wakati hudu ne yi wa wakati ne inda da hudu na kai haka yayi ba ko kuma zai bayar da ma'ana ba kuskure ne ya san sai ta jiki suka ware asalin sunan kashin fasalin shi ne fi wakati da hudu game da lokaci na wata yin kaciya to an gama da wannan yanzu an faɗa mana ta ce da shi wannan fasali to shine ma da sai fara fashin baki da warwarar bayani ya ce wa wakati amma ka ga ta aka ce a kan sai ka ce wa wakati bayan ka tara ko da aka ce wa wakati lokacin wajabcin yin kaciya inda da buluwi yayin da yaro ya balaga kenan daidai gabar balaga kafin ya gama balaga ba daidai lokacin yaro ya cin karo balaga ya yi zuciya ke yanzu aka yi mashi ma kaciya kafin ya warke ya balaga an yi laifi dan an yi laifi amma ya zama a yi in ya so ko da bayan ya warke kwana ɗaya kwana biyu sati ne sati ne balaga wannan ya yi amma ba a so ta kuri irin wannan ma da haka wajen sun yin kaciya zai tafi zai tafi ko nonuwar shi ya zama tilas shi ne lokacin balaga ya da wakafin wujudu da ibada tare domin wannan lokacin shi ne wajabcin shi ne lokacin wajabatuwar ayyukan ibada a kan shi wannan gaba ta balaga gaba ce da ke ɗauke da hukunce-hukunce masu tarin yawa a ɗan ibn juzai a cikin alkawarin littattafiyya ya tattauna wannan matsalar albamun nawawi a cikin littafin kan majmu sharhul muhaddab shi ma ya tattauna wannan matsalar sauran malamai da dama sun waiwayi ita wannan matsalar al-kamalin amma shi ma cikin littafin na fatkul kabir ya tattauna wannan matsalar da sauran malamai cewa lokacin da mutum ya balaga shi kamar shi wani da sosai yake cewa lokacin da mutum ya zo gabar balaga hukunce hukunce ne kusan ɗari da hamsin za su iya shigowa ya ce yanzu daga balaga da akwai kaza akwai kaza akwai kaza ba wai ana nufin abin da zai yi ba abin da da wani uzuri ko wata larura ko wani tsautsayi ko wani alkhairi zai yi biro mai yanzu hukuncin ya sha bambam da jiya ko watan jiya kafin ya balaga sai zama gabaci mai muhimmanci iyaye ya ka tura musu nauye-nauye don muhimmancin gabar balaga da kuma haɗarin da su su iyaye ya ka wajarta musu wasu ayyuka aka tura musu wasu nauye-nauye aka kira su zuwa ga wata hidima hidima da ƙarfi hidima da ƙarfi hidima da lokaci hidima da duk abin da aka samu saboda lokacin da za a guji na gaba ya zama na an gama tsayiwa an daidai su an gyara a da wani sirri ya cika da hadisi da wani shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake umartar iyaye da cewa su umarci ƴaƴansu da su fara sallah idan sun kai shekaru bakwai in mutum na da kaya na kaiwa shekara bakwai to sai a fara umartar shi da sallah menene ake nufi da umarni a ce wani ya alwata ke sallah sallah annabi ya kama to kaga kalmomi da kira kalmomi ba su da wasa shi ke nan sai ka je ka tarko bi a wanda ba ka ce na da wanda yake na ai tun da aka ci maka umarce shi da sallah to da ce ko umarce shi da tsarki sai ka ya ce shekara bakwai a sai mai huta a nuna muku zuwa ba ya da yake ma sai da yake shekara bakwai ya yi a da ga wani na da ka da sauransu ko to ga kun ne ana kula da shi ana san yi ma an ce ma mushi ruwa kowa da ko ba ka duk sura su wannan tarbiyya idan kin gara ko to zai yi maka shi ne ma ba eh to rage kai ta bashin kuma zai kushe shi yake guduwa ya kuma yana bakwai ne kuma ya ne ci gaba da ita kanta yake sa bashin kuma da ta zama ji kamar yake ka kake ka ruba ko goma shi shi da yake sallah daga ne idan ya kai goma ko wannan dukan malamin suka ce dukan shi ne kololuwar abin da kiyaye da shi amma zai iya kai goma a kasance mafi ta suka yi sallah matuƙar in an ce mafi sai kai sallah sai kai sallah to goma sai tashi ya je yi sallar to kai ba ba ka da kudin ka kuce yanzu ka ce maka wa sai to goma shi ne abin da ko kuma in kai mai barazana ila ko na abu da yake so idan inda in in ba ka je kai sallan nan ba zan sai da ke kin da nake maka to matakar ka fahimci in ka faɗa haka yana tsoron ka ake yin sallah ko kuma ka ce mani idan ba kai sallan nan ba zan fahimce ka za ka kwana a ƙasa za ka yi tuwo gobe ko tuwon dawa ya ka kowa da inda za ka firgita shi ko ɗayanka ne duk ka gama karanta psychological kowa ka san inda ya nufa za ku yi sallah ba sabon jini yanzu ne ga kuma kwanci masallaci sai kuma kana nan sai ma ka shiga labarin ka yanzu in sallar ta wuce kuma da ke zan kuma rana yanzu dan na na tsora ta su da dinkin sallah ko sai dan sallar ta wuce ta zai to shi ma kafin sallar tun da kana ki sai Allah ya maka ilhama to shi ne suka ce idan kika jana ba wannan san dinki shi ne yake goma sai ka tuke duka ne matakin da shi shi ma aka ce sai ka tsaya ka nazarta akwai yaron da in ma yayyanka shi za ki da zai sallar yanzu kuma cikin hikima ta Allah shi irin wannan yara da duka ne da zai bai barazana yanzu in kai ta aƙida kuma sai aka wanke ka idan ba ku je masallaci ba sai kai bacci bai saka maka kinki so a wani aba aba ne yanzu kenan an huta duka ya ta aiki kinki so ya ba ta ce ya aiki da kinki so to kaga da yasa aka bayar da wannan umarni dan a gyara wannan gaba lokacin da mutum ya bada da sallah ta zama wajibi a kai azumi ya zama wajibi a kai ayyuka da dama na shari'a sun zama wajibi a kai waɗanda suke daidai iko ce da kafar to idan aka samu matsala bai samu wancan horo ba irin waɗancan shekaru ko me zai iya faruwa to kaciya na ɗaya daga cikin abin suke zama wajibi a daidai lokacin da yaro ya balaga yanzu ma da ya tsayar ma wannan bayanin hukuncin abin ko la'ana cewa idan aka yi maka ɗani akwai wajabcin kai mashi kaciya kafin ya balaga amma akwai halaccin kai mashi kaciya ko da yana shekara ɗin shekara ɗin shekara wasu da makamacin kamar da zamu ji shi a gaba a iya bayaro kaciya tun yana jinjiri sabuwar haihuwa ko ko ya kai wani shekaru da ya dace amma dai kan ya da lokacin balaga kaga wannan kenan muka koma baya masu farka takiyar waje ba ce don ta ɗauki wannan sai ya zama wajabci ne wata kamar sallah ne sallah tana cikin ke ba su wace bai masu lokuta misali yanzu sallar abubuwa za ta shigo kila tun sha biyu da rai kamar ake sha ba za ta yi ba sai karfe ɗaya ta wajaba tun sha biyu da rai amma minti talatin tana da maka ko bacci ko in ko kamar ka dai ga tana ita take ko ba ta yi ba saboda ne lokacin sallar azhur waqtin ne muwatta eh lokacin da aka yi wata aka jaki aka fada ta kama ka dai ba ta ma ka bari a duk ta wuce har kai ta take kuma lokacin da aka yi to aka yi kama gaciyar da an ba mutum aihuwa namiji ko mace da mutum za mu zo kan shi su mata hukuncin ba kamar na maza ba ana maka yi wannan yiki to shi ke yanzu kana da wani wajabci a kanka amma wajabci ne yalwa idan mutum na da ruhi na addini da ya kan shi ma ba zai kwanta ba zai ya ta samu wani ba sai sai ya ji wani daɗi da wani katsayin a rafi wani daɗi duk wani musulmi kaga dai yanka yaron ake yi jini ya zama baka ji daɗi ba kuma ka ji ama kamar kuma za ka ji kamar an tuke maka wasu kaya masu nauyi da sarari kana ɗauke da su to dai wa wakatu wa yake da lokacin wajibcin kaciya shi ne daidai lokacin balagar yaro kar a bari ya balaga dan ganin al'aurati a lokacin haramun ne ya da wakatu wujudi da ibada ke ali domin wannan lokaci shi ne lokacin wajibtuwar ibadu a kai shi wala yajib qabla zalika akwai hukun da haka aka sa wala yajib qabla zalika akwai hukun kuma da aka sa wala tajib قبل ذلك إذا تكي ولا يجب قبل ذلك أن تأكل فانتق أن تكيت به أكل ساكية إذا ولا يجب الختان قبل ذلك فتيل الزوج في وتنك كاشية كاشية يزود دم دبلا ذلك شكرا بقول أبدا ورحمة الله كاشية وبادول من يلو إذا بقى ليلوا وشاور من يلو ما شاور كاشية من يلو ko kuma dai wani uzuri safa ta ce ko da ka kawo da amma in kace wala tajibu to ka fada ta fi'il yanzu duk wani nau'i na ibada da ake wajabta wa bawa a lokacin da ya balaga to in bai balaga ba a wajabta masa shine kace mutum za ta koma kenan wala tajibu li ibadatu qabla dhalik nau'ukan ibadu ba ka wajaba ka wannan da yadda ya kai gaba kamar kalmomi ne da malamai sun tattauna su a wurare da dama wa fi sahi wa fi sahi bin bukhari ya zo cikin sahi bin bukhari min hadithin sa'id ibn jubair daga hadithin sa'id ibn jubair Allah ya yarda da shi kan yace so ila ibn abbas radiyallahu anhuma an tambayi abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su zaka da aka mutu da kai Allah ya yarda da su shi da mahaifi da abbas kuma abdul muttalib aka ce maki mislin man anta shi ne ku ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana daidaiwa kamar kuka da ce manya ne suka taru haka ga yaran kuma a gefe suna da dindimin su daga ce ibna fas kana daidaiwa da yaro a cikin yaran nan kana daidai shekara nawa lokacin da aka karɓi ran annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi ya rasu kana daidaiwa na yi da sai da ke zuwa samu sai shekara ila hamsin ko sittin ko da ke cikin lafiya shi ne shekaru samun yanka shekara da yi wa shaga ake wa shaga ake mulkin ko shaga ya fi zaɓe na farko ko ya fi zaɓe na biyu kana daidai wa wa lokacin da ga wanda ya bauta kana daidai wa lokacin da baban gida ya sauka yawan ne ka kana daidai wa haifinashi a karantar da gabatan da a demokaratiyya ta kai wannan zaɓe kaga duk wani irin wannan tambayar a kai mishi kaga mutum zai hararo wani kila mutum zai koya hararo da shi wanda shi zai ci bayan da kirdada ya ce lokacin yana da shekara kasa irin da abu lana a fashi to ne suke so su gane suke wannan tambayar ko me manufar da safon da za mu iya fahimta kenan wanda suke wannan tambayar manya ne ko kuma wasu daga cikin wanda ta zara su ba yawa kada ta ce so da wannan ke nuna ya nuna kenan lokacin da aka karbi lokacin da aka karbi da mara su yana tare ne bai girma ba ku shine sai ke ce musu fara sai ce ana yawma irin maftun ke lokacin da annabi ya rasu an mana kafiya wasu malamai sun rushe wannan magana duk da bukari ya rushe amma ba su da wani dalili ba a yin rufe iya magana ta tabbatacciya ko ba su shi wahala su zai fara rushe ta ya ce lokacin da annabi ya rasu an riga an mana kaciya yanzu ta ga urfi da a koma kenan laraba a shekara na cewa yaro kaciya shi za a koma saboda al'ada tana da matuƙar tasiri har a amsa da sauran al'ada galibin kuskure ne wani lokaci kai za ka ɗaɗe ga wasanka sai ka ɗaga waya kawai yanzu sai ka kira wani malami a mai duguri sai ka yi fatawa sai ka ba ku fatawa ka zama ka jaraba garin su zai tsalla madalwa da yake cewa ko na gari da suka tsinke liman saboda ya koya masu shamashi to da su a wurin su safar masu ɗanke da rashin kunya dan afiyanci ne koya masu shamashi sai dai ka fito ka fito ka tafi da tafi sai da dako su samu matar ki matar da naji matar ki sun yadda da ta ba su ji daura wurin amma su da rashin kunya ne kana liman goya ba suka yi nufin kawai akwai mutum suka fi yi Lokacin mai ruwan nan na kalla ne kun original ɗaya. Ba ma ka gaba za ka ce sun yi laifi ba. Laifin shi ne. Ka san al'adar ta hana a kuma kan. Sai ka sallama. Yanzu in ka je wasu wajen Maroko Marokon nan ba ima haka za ta yi da ka kauya ko ba ka banki ba ya tuki ya hau bari wani ne mai haka an gana da cewa ba za ta yi ta abin da zai ba da jini ba ba ya yi a iya ta ina ba ta yazo in jiya da ya kusa su da kada ya hada da lafi to ka ga ta tuki ta ne ke ga tunda al'adar ba ta yi ta ba to ya ta hakuta ta hakuta al'adar mutane tana da al'adatu muhassaba sai ne daga cikin alƙawai da suke iya manyan manyan guda biyar shi ne yake daidai lokacin ne an mana kaciya to shi ne aka fassara wa kani su ko larabawa sun kasance la yaqtinuna rajula hatta yudrika ba sa wa mutum na nufin kaciya hatta yudrika har sai ya rinci sai hankali ya zo mashi akalla ta kai shekarun ta ne haka ibn adal da ne ke cewa sai ya sai ya fahimta al'amura haka shi lokacin da kai mutum ya fahimta al'amura to sai ya dawo al'ada daga shekara na wani mutum sai ya fahimta al'amura misali da suka ce kowane mutum ya koma baya ne za ka iya tunowa idan ka ya san kuce ba man ya kai suna ba da labari ba ya duka za ka daga shekara kila goma sha ɗari sha sha hudu duk abubuwan suka faru za ka iya ɗan harawo wasu abubuwa ko dai abin da ya burge ka kwarai wanda ba za ka iya manta ba ko abin da ya bakanta maka kwarai wanda ke ba za ka iya manta ba amma kila bakwai yanzu ba za ka iya hararowa hutu ba za ka iya hararowa ba to karu ne na memory din baya yi haddasa abubuwa a yi ne a gama sai ka za ka yara su kasa kasa ki matayi wani ya watsa ma wani kasa ne shiga gidan suna ciwo in iyayen su ma yaran ne kuma su fito kuma su karbi sai ruwa da su ba su fada kuma ba su gama fada ba za ga yaran su ta tashi ko ruwa za su ga wani tsoron da so da memorin zai da fadi kilo ba ke ana jin hannun ya zai ne za a bayan yi ga bai kare bai ma sai ya fara dogara kayan aiki yara ba abin da ya dame iyaye na ta fada sai dai ba zai nuke a gidan nan sai ka ga ɗan ya shirya da suna ta kofi da su zai yi ciwon kasa sun shirya har an manta ba na dare to ka dai don nan yin girma ba za ka iya tudowa ba yanzu ka ce kana dai shekara hudu da wakai fada a duk gane ya ka iya tunawa ya wuya ka iya tunawa to shi ma shi suke ta hatta yuddirka har sai ya rinci sai hankali ya fara zuwa mashi ga daidai lokacin shi ne sai a sai a sai fara fahimtar ababen da ke faruwa ثم يقول حديث إلى الإمام البخاري في تلك عن الاستئذان كتاب الاستئذان باب الختان بعد الكبر قال سوى أنا ينسى شيئا باين أن تنجلنا ونذكر كبتي لكم الدين لكن أمر wanda ke wata duk ko riba ko sai dai an yi sabani yanzu ka duk wannan bayanin da ake yi hakikar da Allah dan abada bai yawan shekarun shi ba bai faɗi yawan shekarun shi ba to kila wani zai zama dalili alhamdulillah yana cewa kar kar kar a ɗan yau da shekaru ka koyi yanzu dai ba ka sabai da yanzu kuma ba amma a da tun da ba wata ka tara ne ma ta ya ka ɗan yawan shekarun ka sai kai kar kai ƙarya amma kar kai ƙarya amma kuma kar ka faɗa hakikalin to wani shekarun ka na ka ke da kallo na yi mujamiya shi ke nan wanda ya gani yana cikin sai da kallo na dai garin a sauran sarki yau wato kaga dai baka faɗi shekarun ba ita karantar ka sarka abin nan sarka bai wasu shekarun ka to sai ake sabani wanda da kulifa an yi sabani sun nuna abbasin inda wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam game game da yawan shekaru abdullahi dan abbas lokacin rasuwan nabi sallallahu alaihi wasallam قال الزبير والواقد الزبير ده الإمام الواقد في سوى ولد في الشعب في الشعب قبل خروج بني هاشم an haifi abdullahi dan abbas a lokacin da musulmi suke cikin she'ebu abi talib ko she'ebu abi yusuf wannan wani wulatanci ne da koyon shawa suka shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda suka yi imani da shi wanda irin wannan abin shi ne kasashe azzalimai manya na duniya karkashin haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya ake sanya wa kasashe kafin kuɗi isra'ila za ke shai wanda ba ma ba ma sa kafin kuɗi ba dilitin sun su ya kamata ne amma ba za a yi komai ba amma wata ƙasa za ta yi ɗayan fiskar dubu goma ma hannun sai a mata mata takunkuman kada ita na gari tun asalin shi arnan nan suka fara kuma ga kira ta karewa a kan to annabi ma an bar shi amma ka ga yayi hakuri kuma ya ci nasara kuma ya dawo shi ga makka take zuru zuru mu ba su da yahuda sun taso mu da kafin kuma wuri wuri da ka motsa na yamma ka kafin kuma in kuma kuma ku ka ku kafin kuma wuri sun hada ka ko sun murke ku sun tantare ku sun tijiya ko su dokoki kuna tabi kuna shan wahala to sai dai mu yadda annabi ya ce nasara mu ba mutum za mu ce nasara الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الذين كفروا إلى جهنم يحشرون بعد ذلك تفتح في سيدنا مسلم لوجه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان المسلمين يوم جاوة duk inda bai hufi ya koyi sai wannan abin ya kwantara wa musulmi kira ya ce ya abdalla yahudi wara'i haka yahudi wara'i musulmi zo shi bai yahudan kantolan bai ma san ana wannan yara ba kila da yaran sun da'ai bai san ana bayani ba kila kuma ma shi ba za a ciyar da shi ya zama sunnin ko kuma amuri ya ɗauki joranci yana ga ya kuya sai kuma ka zo a gama da shi annabi ke illa da karakat sai bishiyar garkar tana nan sun shuka ta jira duk na isra'ila duk inda suka kama yana su shuka ta saboda ita ta aiki in bai wuce ya koya ba za ta faɗa ba kamar yar ka ce ma ta da ta tarihi ko ta mutum su ya koya wa a cikin rumunta da ma ka mu kuma ba mu ta karanta hatta ita ne dan cunkushewa kai kuma ana yaka sai ka wuce ta ko ba kai koyar wani dan bokitin ruwan zafin ta kai ka gaba wanda ruwan kula sun ta sai ka daddada in ka dan kai iyu to da mutum a ciki sai to mu da ka ko ka mai da ko ko ki to ka da an ka ba in kuma bishiya ce ka ga ai ai ba abu da kuma a lokacin makaman zamani ba ka aiki duk wata na'ura ta tsaya miki da ba ta toshe lama ba ta yi an koma dokar rayuwa irin ta kakanni kaga ya ce ya haka haka ne ya tabbata mutum tabbata da shi ya ranar su su kuma sun dogara da tsabarin da yi bi kaɗai kaga yana kuma da kafin su ma magana da dama da su ke nan to a ce abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa shekara bakwai shekara ta bakwai kaga a shekara ta bakwai sai da aka dide tare abin da musiba ce a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar ce kuma suka ce malakar shekara ya ce ta'ifa suka kusa kashe shi da ƙaryata wannan musiba ce ya dawo ba a daɗewa sai Qurayshawa suka shirya planin aimanin kisan gilla shirin da mada in ba wahayi yake mutum ba zai yi tsira ba in ba taimakon Allah ya samu ba kawai sai asirin su ya tunu da asirin su ya tunu sai abu nade shi ba lokacin bai musulunta ba sai tattara sai ke cewa kun ga mutanen nan yadda suka fara kulle kullen kaidin nan za ka yi kaɗa musulmin nan yana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗan zuwa haka ce to mu shiga shedebu a bisani hanya ce da hanya tsakanin dutse da dutse a kan bayan gari ko wata anguwa da suke tsakanin dutse da dutse sai ce mu shiga nan kawai sai suka shiga a matsayin mafaka wani kaya da suka shirya kashe annabi sai suka canza tsaro sai suka zauna gindin yanzu ne za a yi tsaye da kai tun da sun shige can mu zo mu haɗu mu rubuta yarjejeniya mu duka mu yarda ba za mu ƙara alaƙa da mutanen da mu mun jibiya musu takunkumin karya tattalin arziki da yake alaƙa ba za mu siyar musu da duk wani abu da ɗan adam ke bukata a doron ƙasa ba ba za su taɓa ɗaga na musiya ba sai da yunwa ta sa suna ta ba sa ne muna duba kasu yake cewa a lokacin da muke tsari yunwa ta yi yunwa yake wata rana na ta fito daga bayan dutsen da aka tsare mu zan yi fitsari kaga in wuya ce wuya amma ba ta fitsari ba sai kira in ka tsaro da mare da kamar kai ka samu yace sai na dan ji wani abu kai kai kai kai kai haka a a a ce na dan ka haka sai sai na taba sai na zo ta tsohuwar fata ce su mawadatan sun gama wa ma zai sai ɗin kasa to da aka da ɗauko ta na zo na wanke ta na cinta ta na yaya ta na tattaune dai haka na kiba ɗan to ne ita kaɗai zan iya samu yace ƴar wannan fatan haka na kwana uku da idan na man amfani yasa ta yake kai a tsarkan sun mara bana duk wanda ya zo da kan kasa amma haka da ga yadda ba an ci muhawu na ji na ce wannan in ga kuna har yanzu an wannan sun su ana kan da kara kaga wani mutum ya fara da ya ku dole ku su Allah ne sun zuciya ce har yanzu sun su kuke sun su kuke wala yake tuna ko kuma ka su haka suka tsara annabi da duk wani musulmi da ya musulunta da sauran galibin da sauran su dangi shi a wannan anguwa ko wannan tsakanin duki sai da suka shekara uku sai suke da a shekara ta uku ita ce aka a ita ce aka yi su abdullahi dan abbas to kuma annabi ya shekara goma sha uku a a makka yana da'awa za mu haife ta a shekara ta goma daga annabta haka yin kenan bayan fitowar annabi daga shekara kafin ku tsare da tsalan hankali da mu'amala da mashirkan makka suka sa mai ya ƙara shekara uku sai kuma aka mutu shi da yin hijira sannan da ya yi hijira ya shekara goma ya rasa a cikin shekara ya kawo da cikin awon sai ta rasa a cikin cikar cikin shekara goma don ta haɗa da ukun makka da goma madina kenan annabi ya Abdullahi dan Abba na shekara goma sha uku. Wannan shi ne lissafi. Shi ne yake raɗaɗa mana yake ce mana yake yi mana yake a cikin da alwata suke cewa an haife shi a cikin shehu Abi Talib. Kabla kuruji bani Hakim kafin fitowar banu Hakim ne mana kafin ɗage takunkumin ga banu Hakim. an ce sake takunkumin ma fa ba dan Allah suka yi ba akwai wanda suke cewa Mansur ibn Ikrima da Abu Dali ya iya rubutu shi ya sakatar rubutu yarjejeniyar fata aka samu aka rubuta yarjejeniyar ta duk wurin shawa su yadda a yanke duk mushrikai kenan su yadda a yanke alaka da annabi da duk wani mutum da ke shi a har yunwa da talauci da bakin ciwo ya kashe su in ya kashe su shi kenan ko kuma har takardar ta lallace to ka rubutu takarda ta fata ka makale ta a cikin ka'aba da ake tsaftacewa da kula ina tsaf yau kuma za ta lalace don mai yanzu mutum yanzu yake ne wa'adi ka tuka masara yake yi to duk da da kuma da shi makocin nan na waye ka ka so ka karbi dan nadi masara ta lalace kawai haka yake gaya masa da zai ka share da kawai da ka kawo a cikin soyayya in ya gano har ka kafa ma sai ya to kamar haka suka yi da aka rubuta takardar sai aka yi addu'a ya rubuta ta ya lalata takardar shi ne aka aikar gara mai tura gara kawai ta ne cinye takardar ta ta cinye fatar abin ya daure wasu kai gara kuma da ta saba sun fara ya fara ya ganye-ganye kuma ya zuwa da fata to ta zai cinye shi ke nan yanzu ne ya kawo inda ba ta kada mun da kada da ba wata na fara da mu tun da ba ni ne ba za ka kai rubutu kake ba za ku rubuta ba sai ta wace daga nan sai ka kai ta hukumi amma sai da shekara uku ana gasa masa gida ana gasa masa gida sai sa wata fasarin ke cewa wasu wanda bai sanya aka wo rayuwar kafirci ba ko dacin musulunci ba ba da sani idan ka mu yanzu ba mu rubuto lokaci ba ba muka karanta ya za ka ji zuciyarka annabi aka yi wa haka duk ne alaka da wanda suke wa annabi haka kan ka taɓa rufe shi a matsayin masoyi ba ko ba ka ba za ka taɓa jin cewa zai zo ka ba ya ce kamar hijira ki bi kada ce an haife shi kafin hijira lokacin da fito ke da kafin gudu kafin hijira da shekara ba وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا يروي كنا النبي صلى الله عليه وسلم عياد ولم ثلاث عشر سنة من الشيكرة بوض الصوت فقال سعيد بن زبير انا بن عباس لدى سعيد بن زبير لدى عبد الله بن عباس إن في وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وأنا ابن عشر سنين النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول ni yana da tafiya guda da haka yana da shekara goma. To, me ya ba bambancin shi da wancan? Ibn Hajar yake ba kan sama juna. Saboda larabawa yana da wata al'ada. Idan sun sun kirgar su tana da gaba tana da karyewa kasar. In ka ce goma ka zo kan gaba ce. Kamar kano sha ɗaya, sha biyu, sha uku, sha hudu. wannan kasar yanzu da dama za ta isa shekaru na sha wata yanzu na rage kai fitar ka goma a wurin laraba ba su shirya ba to da wancan hukun ya fi lana ba da ke aiki da al'adar larabawa ya shari lokacin da ake yanzu kana ɗan shekara ne yanzu dama ce yau wani ya wuce ce ban ji sosai ba lokacin da ake yanzu kana ɗan shekara ne yanzu dama ce shekara goma ukun ne ya ga dama ya aiki da ka'idar al'adar su ta harshe ya kayar yake wa kada karatu da muhkama yani mufassal na karanta an muhkama an siyab ibn abdul bar yace na karanta littafin ibn abdul bar ta da abu umar sai abu umar ibn abdul bar kenan yake cewa rawaina zalika anhu min wujuhi sai mun ruwaito wannan magana a fuskoki da dama daga gare shi daga shek lana abbas cewa yana cewa shi yana da shekara goma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ka da yake wa kadiya annabi da sahaba aka rawaito daga ibo da sahaba am sa'id ibn jubair daga sa'id dan jubair annabi da abbas daga abdullahi da abbas da kasar su yake ko bi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana qatilun annabi sallallahu alaihi wasallam an karbi rayuwar shi a lokacin yana da kaciya au maqtulun ko kuma an mani kaciya ibn abdul bar yake wala yasihu amma wannan magana ba ta inganta ba amma ko wannan magana cewar da ya yi ba ta inganta wani nake ba ta inganta ba magana ba cewa la ya sihu shi ne la ya sihu la ya sihu kaulu la ya sihu wannan kuma shi ne suke dawai da kundin jawabin kanmu duk jarin sarrafa abin da ne jiki sai za ta fi gasu sallah na malam za ta hazaka da kwarin hadda da ilimi da ba kuma sai ga wasu wuraren ana nufin mutum ke da rafa wanda shi shi gyara ko a ce yayi wahayi ke sama ta ga albani kun shirye ke ta ji to ya da'i yanzu yake wannan hadisi sahihi ne ne ko ba ce ce da ilimi ba sai fara tantin an sha samu kuma akwai jalan kamar yadda masu larabar su ta kalmar magana cikin jami'a duk mace tana da masoka cikin da ko da an kai musu masoka ta ba to ka aure ka za ka yi a cikin yanzu ba za ka yi ba duk ka aure ka don za ka zo mai kai ka ɗaya da zai kana mai wasiya ya ci gaba da zama kai ba kuma su kai tumatir ne da akwai sauran su yi saboda gidan na ta akwai yarsu nama sai yanzu ne ka zama tsoka to duk da arsar sai ka gani sama abin nan yanzu ka duba jalala irin ke ibn ibn abdul ba wanda duk tafi shi yana ɗaya daga cikin littafin wanda suke cewa ba za ka taɓa zama ma da ilimi ka karanta littafin na tafi da littafin na biya sannan littafin guda biyu duk wanda dole sai da su kama kuma ji abin da yake faɗa kullu al-imam ibn al-qayyim shi ibn al-qayyim ya riga ibn al-qayyim zuwa shi kuma ibn al-qayyim kowa ya san dalali aka ce kana neman hoto kwafi ibn al-qayyimiyya idan ka samu ibn al-qayyim an gaba to da ibn al-qayyim yana talibai manya manya ma kowa da abin da yake shara ne wanda ya fi tasirantuwa da shi da karkata kalmin shi ba kamar ibn al-qayyim in kuma ka koma wajen hadisi don ka sama limamu zahari wanda ba da yake cewa kai annabi sai Allah ba shi kawai sai ka san duniyar ya ka tara mu sai da cikin karatun da yake so sai ka karatun da ga ita ina da tafi jare ko Islam mujaddadi 50 ne in ka dauki mutafi da alkashi mujaddadi biyu ne kawai amma duk wani malami da ya yi riwaya da yake da riwaya a cikin al-kutubu sitta Bukhari da Muslim da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah kowanne ya sa mai lamba kaga babu a ciki yana da cikin bukhari ya rubuta kaga mimun muslim in kaga kafin ibnu majah in kaga dalil abu dauda in kaga sinin nasa'i in kaga kafin tirmidhi haka ya girka din nan kam gaba da gaba dan adam kare yake bai fita goma daga baya aka ce ya tsallake wasu wani mayan yake ya tsallake wasu kuma daga cikin ya tsallake haka aka ce yanzu ya ɗauki littafin al-mustadar na liman hakim littafi ne ke ɗauke da hadisai da shi al-hakim ne ya ce buhari da buhari da suna kamata su ruwai ko wa'annan hadisan saboda sun cika sharuɗan su amma saboda ɗan adam shakka ba su ruwai ko ba sai da ya tara hadisai dubu takwas da ɗari takwas da biyar da limamu za ka ji karɓar littafi ne ya fi kora korai Allah kaɗin ya fi yau. Wani ya yi To shi ne ya dauka yana aiki yana aiki ya taɓa hadisai zuciya da ɗari sai ya rasu ya ce samfur ne hatta mawudu a MIT. To duk yadda mutum ya kai ga jalala sai ka za a kura da za a zuwa kama shi. yanzu ya gudu hajar wanda aka ce mata in za ka yi gobe mai shari'a sai haihuwa ce sai haihuwa ce kullum aka yi wa da gudu hajar saboda baiwa da Allah yi kama sai ga wasu wuraren kuma sai a ce to nan kuma kaza nan kuma kaza to wannan kuma ba wani abu bane da yin kasar mutuncin dan adam fada da bani ne zai fitar da hadisai daga baya zai rubuta karatu a ko da da bai rubuta karatu a ko shi bayan shi yayi wannan hadisi da ya ce fa'idi ne a cikin yin kurjani amma yanzu kuma ina ga da'ifi ne don haka na dawo da silsilar da'ifa sai shi da kanshi zai faɗa abin da sabon adalci wani baya to shi ne ma da shi mutu alfai ne ke ta bari mu san ya martani ga ibnu abdulbar bal huwa asahhu shay'in fil bayi hadisin da maganar da wani tana da wani bayan hadisi da ibnu abdulbar yake la yasihu madaike bal ibn abubakar maganar da ka faɗa ba haka take ba qawluka la yasihu la yasihu bal huwa asahhu shay'in fil bali wannan maganar cewa abdullahi dan abbas lokacin da annabi ya rasa an mashi kaciya ita ta kowace magana inganci ma a jerin girman nan kama na ta lokaci ba ta inganta ba yanzu ka samu abin da ya fi komi inganci ke ka rushe kaga ai da sallama mutum ba wa huwa alladhi rawahu al-bukhari ai ai shi ne ba abinda bukhari ya baito shi sahihi kama ta kaddama lafi a cikin gantaccen littafi shi kamar yadda lafazin ya gabata wa kana abdullahi ibn al-imam ahmad abdullahi ibn tattan ahmad ibn hanbal yake cewa سمعت سعيد بن جبير نادي سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس yana ba da labari game da Abdullahi dan Abbas ta da ke dubiyar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana kamsa ajara kan annabi sallallahu alaihi wasallam an karbi rayuwar shi ko ya da lokacin yana dan shekara goma sha biyar ina ɗan shekara sha biyar wannan hadisi ne da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi a cikin al-Musnad suna cewa hadisin bisa shahadin ma muslim sannan Imam Sayyid ya rubuta Sayyid shi ma ya fitar da shi haka Imam Hakim ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak haka Imam Tabarani ma ya fitar da shi haka Imam Al-Haythami shi ma ya fitar da shi ثم نقول الزواج ونقول الفواج haka almantabarai yake cewa kuma hadisi ne ingantacce to suka ce ne ne zai faru ina ba su tatu ya daka yi sha goma ga sha uku ga sha biyar suka ce ai in ne bisa kasar ne abin da ya sha biyar shi ya yi sha uku to duk abin da ya sha uku kuma sun kira da goma ka da matsala zai bai wata magana mai da ke da alaka da wannan yace kala abdullahi shi abdullahi dan wajen ahmad ibn hanbal yace kala ali baba ya ce wa hada huwa sawabu kai a ce annabi ya rasu wa nan dan abban a shekara sha biyar shi yafi zama daidai to wannan kuma da yake cewa wanda yake sha uku tunda yanzu mun haɗu kan cewa an haife shi a lokacin da ake tsara ko to kuma tsarin shekara uku an fara daga shekara ta abin nan bakwai suka fi da shekara ta goma to zai yi wanke nan an rasa bila dan abbas a shekara ta takwas suka shekara biyu da shi yana jinjiri a tsari suka fita suka ƙara shekara uku a makka haɗa shekara biyar aka wani hijira aka yi goma in kuma ka ce sha uku ne zai ka an haife shi ne a shekarar da za a tsage takunkumi shekarar da gara ta cinye takardar saboda an saki yana jinjiri suka shekara uku aka yi hijira aka yi shekara goma ta ba da shawo duka babu mutum ka da rabara sabanin zai koma cikin waccan matsala ce ta cewa yau ya ka yi a lokacin da suke tsari kudutu ibn al-qayyim yake wa fil sayyi'ain ya zama cikin bukhari da muslim an bukhari daga abdullahi dan abbas ya ce yace akbaltu rakiban ala atani na fuskanto ina haye akan tamatan jaki yanzu har wannan kuma ne suna kulla wani a kan ya halatta a shi a hau mutum jaki me yasa aka ce ya halatta dan ka ga tana daukar ciki ko in ka wuce a ce ba ka da sosai ya halatta a ga kuma ta aka ya wa a ya gama take ko ke kada kara hawa ai sai ka ba ne da imani da ko ya kana mutiki gare ta ma ya to ga sai ya zo yace na gabato akan matan jasa wa ana yau a idan karna hasul ihtilama a lokacin ina fuskantar balaga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli lin nas a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kalla da mutane mana yana wa mutane limanci da yana alila ila ghairi ilari a wurin da babu kawu mana ba wani abu da sutura da zai kare kuma ran su bai da yayi ba abin tafi sai na rata ta tashin sabo annabi na tsarka da kwaron banguda sai yi yi na da banguda ne su da banguda ya tafi can da nesa da nesa dai ba zai kama da suwa ba da ka haka da sai daure dabbar sai ratu tsakanin kafafen mutane wanda tun da bai ratu da liman wato su ma wani imamu suka rato liman da ya suka rasu wanda a cikin alimamu bukari ya tafi shi a cikin كتاب العلم هذا شيء الإمام البخاري لا تأتيه البخاري في أقوال إن ذكرت لنا حديثا ذكرت الحديث البخاري ذكرت في كبر البخاري في التأمير سيقوم حديث عنه كيف أصير سنة كما دي تتوقو أدلي تتوقو سنة إيراني أدلنا يعني مثال إذا كبر حديث يقول لها أصبادي يكتمك بادي na cewa in mutum ya sallah yana da fuskantar gunki sallah ya tsaya in ya tashi sai kawo kusa wa kana ne sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya ta da ya ta baya kuma ka yayi gaba sai dai kana Allah ta kalle shi ne ko kace da kuka gana ja baya bisa da zai mutar ta hannama ne da na fata kuma a da ta ne shi ga sai ka ba shi ne da ta da zai na ina gunkin gunkin shi ne ya wuta saboda a cikin mutane akwai masu bauta ma wuta da ina akwai bauta ma wuki kenan ya zama sai zana ga hadisi ne sai ne mai tashi goma sha bakwai da kawo shi a can saboda kalma ɗaya da za ta iya amfani a can ke sa ta cewa in dai a shirya hadisai ne a tara maka wuri guda su ne zaɓu ba ke kai to muslim ya fi bukari shi muslim mas'alar da ke da alaƙa da aka duk zai tattaro maka hadisan da ya sinadar bukari ko zai ya kawo maka hadisan ana shi hadisin kuma ya gaba kuma ya yana da buƙatar shi a wani bayan sai canza isnadin ba da wancan isnadin da wani zai kawo maka sai kuma ya kawo maka matane amma ta wata hanya shi inda muslim ne kuwa zai ka karo maka dukkan isnadin ne sai rika biya isnadin wa awwalan sana in ya gama kawo isnadin ko sai kawo sai kawo su ba su ta biyar sannan sai kawo matane ya gama da wurin ya san da yake kenan ba zai zana maka mai mai ba yanzu ko da hadisi na da amalu bin niyyat Allah ba ka da mai mai ta ke cikin wuri ba ina ba da amalu bin niyyat ina ba da amalu bin niyyat ko maka da haka ko ne ko duk da shi hanyar shi guda ɗaya ce amma kuma da ga yadda ya samo shi a haka ne zuya karanta da shi to shi ne yake cewa abin nan a imam bukhari ta fi a cikin ba kitabu da ilmi babu mata ya fiku samati sahih nan babu wai yaushe ne yake inganta yaro ya ci karatu yaushe yake inganta yaro shi ne magana iya karba sai ka wannan hadisi yanzu ne wanda Abdullah da Abbas ya ce yana fuskantar balaga ya hau wani lokacin da ya hau jaki ya zo ya ratsa sallar mutane ya zai karantar da ku ya cewa babu laifi kuma ba a tsawatar da shi akan wannan aikin da ya ba kuma muka karba to kenan idan yaro ya kusa balaga ya riwaya ana karba kenan amma ba kai da su yi haka da yaro ita kuma din kuma labarin ne akwai da yake idan suna da wannan yaro da ke kara sha ɗaya zuwa ke ji ana da wata da ke sun san a lokacin da za ka bar saboda samu amma yake mutu ana kiran sallah da ta kafin sallah ne a ga mu da kuma ana da kai duk za saboda zarar ka zo maka kimar ruwayan kariya ce daga launa ta tabbata kuma galibin za ka ta tabbata yace wallahi alayhi aktharu ahadith siyar a a a aktharu ahadith siyar abinda mafi yawan malaman sira suke akai wal akhbari da masana labarai suke cewa annan kana anna kinna da take garin shi kana yawan wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam talaka akara lokacin da ake da sallama ya rasu yana yin shekara goma sha hudu sai da gole da kishiya an haife yi lokacin da suke wancan tsari na kafin kudin mushrikai ba ka da fasa da hijira da talatin tuni haka ya faru kafin hijira da shekara uku wa saba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madinati ashara annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a madina shekaru goma kafin ya rasu وقد أخبر أنه كان في جيل حين إذ مقتولا kuma ya bayar da labari cewa shi a daidai lokacin an ba da damar shi kaciya abin kenan inda ba nakar za ta yi wa shekara sha uku sha uku to yaushe kake wajaba kar yaron ke kai shekara sha uku sha uku da wani ya sha uku kuma ya ta yara mu sai wani wani yi godiya ga ai ba ma da zai kai ina kodo ruwan sa hudu biyar shida shi ma ba a yi ba ya yi wa baban makiya dan ya zama wani ba a yi a dai karkar dai to galiban da aka kai waɗannan ne ka rubuta an ma da aka fada wa yaron lafiya yana so ne mai lokaci ke mun ne ya na da wani inda ka da kuma da da da da da da da da da da da da da